فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa wannan yammaci ne albarka yau muna yammaci ne na laraba daren alhamis dare ne na sha biyu ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da shida ga watan takwas shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya kusa da wannan masallaci ne albarka masallacin juma'a na darul qur'an domin ci gaba da nasihohi da kuma darussa na ainihin wato alqur'ani mai girma Allah muke roko ya datar da mu da alkhairan duniya da lahira yau ana karantar da littafin fiqh sunna na Muhammad Sayyid As-Sabiq sai dai Dr. Yusuf baya nan ya dan yi tafiya to sanin rashin sani da wuri ya sa ba mu sanar cewa babu karatu ba tunda baya nan za mu ɗan yi ƙoƙari mu ɗan taɓa wani abu daga cikin abin da ya sauwaka sai dai kamar da malamai ke faɗa fa in lam yakun iblun fa mi'za idan ba a samu raƙumi ba sai a haƙuri da ainihin wato ɗan akuya ko kuwa Allah ta'ala ya samu dace ba za ku ji karatun kamar yadda shi da ka Yusuf ba illa iyaka karatu ne irin namu na gwarawa ko masu neman ilimi Allah muke roƙo ya yi mana albarka baki ɗaya matashiyar da zan so in yi magana a kai shine kashe-kashen ɗan wuta da kuma ‘yan aljanna a cikin alƙur'ani mai girma alƙur'ani littafi ne mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi domin ya zama shiriya, domin ya zama rahama, domin ya zama ɗimbin alkhairi gare mu. ونزلنا إليك كتاب تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين كذلك ألا ينام قنا القرآن البركة شريعة إن أكلم قنا البركة أنا نفهم النماء والزيادة haɓakan abu da kuma samun ƙari babu wani mutumin da zai yi abota da alƙur'ani mai girma face sai Allah maɗaukacin sarki ya sanya shi a mafi kyawun tsari na yanayi na ainihin wato rayuwa Allah muke roƙo ya mana albarka da albarkan alƙur'ani a cikin suratu hud Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana kashe-kashe na mutane gaba ɗaya inda yake mana bayani bayan ya gama koro labaran annabawa da manzanni cikin waɗanda suka saba wa Allah maɗaukacin sarki suka bijire wa manzanni suka ainihin wato sauka daga tafarki na annabta suka ƙeƙasa ƙasa suka yi turjiya wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala su aikata miyagun laifuka bayan Allah ya kawo mana labarin su sai ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa da shi a menene zalika min anba'il qura naqussuhu alayka minha qa'imun wa hasid wannan kenan labarin alƙaryu muke baka cikin su akwai alƙaryar tana tsaye garin yana nan kamar yadda yake akwai garin da kuma Allah ya riga ya girbe garin kafin girbi ana barin wani ba tsaye babu wani girin da za ka ga ya saura sun riga sun zama khabaran ba'da asar sun zama labari a bayan da sun taɓa rayuwa a duniya kamar irin su garuruka annabi lutu alaihi salam kamar irin su madiyana garin wane annabi shu'aibu alaihi salam kamar irin su ahqaf an gani tudun ahqaf na adawa wanda Allah ya zo ya rugurguza su gaba ɗayansu ya mai da su kamar guntattakin dabino haka Allah ya mai da su su suke cewa man ashaddu minna quwwa amma sai Allah ya ce wa ma zalamnakum ba mu zalunce su ba walakin zalamu anfusahum sai dai kawunan su suka zalunta sai Allah ya ce fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay'in lamma jaa amru rabbik waɗannan allolan da suke bautawa koma bayan Allah ba su kasance suna amfanan su ba yayin da al'amarin ubangijinka ya zo na azaba وما زادوهم غير تتبيب بقارة مثل كومي با فاتحة لك سي الله يشي آمنا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة haka Allah yake yi in ya tashi kama wata alƙarya alhali wannan alƙarya tana mai yawan zalunci inna akhdahu alimun shadid kamun Allah mai yardadi ne kuma mai tsanani Allah sai ce inna fi zalika la'ayatan liman khafa 'azab al-akhirah cikin wannan akwai aya ga wanda ke jin tsoron azaban lahira zalika yawmun majmu'un lahu an-nas wannan wani yini ne wanda mutane ke taruwa a cikin sa wa zalika yawmun mashhud kuma yini ne wanda kowa sai ya halarci wannan yini ila wani ya ce to me yasa ba tare kiyaman yanzu ba Allah ce wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud ba mu jinkirta zuwan alkiyama ba sai dai yan zuwa wani lokaci da muka yanka sananne yana nan tafi na fata an gane sai Allah ya karshimanta mana ran alkiyama yace yauma ya'ti ko yauma ya'ti ranan da alkiyama za ta zo la takallamu nafsun illa bi idnihi babu wata rai da za ta iya yin magana sai da izinin Allah. Allahu Akbar. Sai Allah ta faminhum shaqiyyun wa sa'id. Cikin mutane akwai shaqiyyun shine marashin albarka. Marashin rayuwa ne kyau. An gane shine shaqi matsiyaci wanda ba shi da wani arziki a lahira gaba ɗaya. wuta ce makomansa Allah ka tsare mana imanin wa sa'id akwai kuma masu rabu Allah ka samu ne kenan kaga anan kai tsaye Allah ya bambanta tsakanin mutane guda nawa ƴan guda nawa kashi biyu ƴan wuta da ƴan wane ƴan aljanna idan ka dawo farkon surar tana da alaka da wannan wurin kuma farkon sautu hud Allah yana cewa man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun duk wanda ya kasance rayuwar duniya kadai yake so da kawarta Allah ya ce za mu cikanya musu sakamakon ayyukansu a nan duniya kakkaf su cinye ba za a toye musu komai ba duk wani aikin alheri da mutum ya yi a nan duniya zai gama cinye shi sai a bashi mota a bashi gida a bashi mata a bashi 'ya'ya, da duk irin jarrabawa da ke cikin su amma fa Allah ya ce ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar sune waɗanda a lahira ba su da komai face azabar wuta wa habiqa ma sana'u fiha duk abin da suka aikata a duniya ya lalace وباطل ما كانوا يعملون duk abin da shi aikatawa ya lalace Allah kai mana tsayi to kaga nan ma Allah ta'ala ya bayyana sai kuma Allah ya zo مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ألا تشاء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون lalle waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na ƙwarai suka mai da al'amuransu zuwa ga Allah wajen tsantsanta tsa'a gare shi waɗannan su ne ‘yan aljanna za su dawo a cikinta Allah ka sa muna ciki to waɗannan ayoyi sannan mu karanta sutu taghabun Allah ya ce huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min shine wanda ya halicci mutane amma cikin ku akwai kafirai cikin ku akwai suwa akwai muminai sai Allah ce wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne game da abin da kuke aikatawa to kaga nan ma an nuna mutane nawa ne mutane biyu ka koma suratul balad Allah ta'ala ce thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة Allah ke sannan ya kasance ga waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na ƙwarai suka yi wa juna wasici da yin haƙuri da kuma jin ƙai tausaya wa juna shi almarhama Allah ce ula'ika ashabul maimana waɗannan su ne ma'abuta dama ma'ana su ne man samun rabo su ne ‘yan aljanna sai Allah ce wallazi na kafaru bi ayatina hum ashabul mas'ama amma waɗanda suka kafirce wa ayoyinmu suka bijire suka juya baya suka kau da kai waɗannan su ne nan ‘yan hagu kamar ya tambaya ya ‘yan hagu yake me za a yi musu Allah ce ula'ika ula alaihim narun mu'sada suna da wata irin wuta da za a jefa su ciki kuma a bar kullewa ce a kansu baki ɗaya. Ka san masifa ta ƙare, ko da gobara ake, idan mutum yana cin wuta haka a filin Allah yana gudu yana ci da wuta, to azabar tana mar sauƙi. ba kamar wanda za a ce kamar an jefa shi a obin ɗin biredi kuma an rufe kuma an banka wa cikin wurin wuta gaba ɗaya an kulle ko ina ba inda iska ta fita ai ka san musiban bala'i da da gumi na wannan wutan kai ka san cewa ba zai taɓa kyale mutum ba ba zai taɓa kyale mutum ya sarara ba Allah ya kai mana tsari to wannan kenan Allah subhanahu wataala da waɗannan ayoyi da mun kalle su ya raba ‘yan aljanna da ‘yan wuta a cikin mutane. Kenan kawai da za ka ce a duniya gaba ɗaya mutane kala biyu ne, daga ‘yan wuta sai ‘yan mai, sai ‘yan aljanna. To sai dai kuma Allah subhanahu wa ta'ala a jerin yin wasu ayoyi na ƙur'ani sai ya nuna su ma kuma ‘yan aljanna su ma class-class ne, matakai-matakai ne. aji aji a wata sura wazi cinka hadid inda ke cewa me na'am yawa aikacin da Allah a gano mana mhm na ji shuru ne eh Allah subhanahu wata'ala a suratul waqi'a sai ya bayyana mana bayan ya gama labarin tashin alkiyama idza waqa'atil waqi'a idan mai aukuwa ta auku laysa li waqa'atiha kadiba ba wani wanda ya ya karyata aukuwarta khafidatun rafi'atun mai kaskantar da darajar wasu mutane ne kiyama kenan mai kuma ɗaukaka darajar wasu mutane ne da a duniya a gana ganin kaskantattu ne sai Allah ta'ala ce idza rujjatil ardu rajja idan aka girgiza ƙasa girgizawa wa bustatil jibalu basta aka nike duwatsu nikewa fa kanat haba'an mun basa sai ta zamto kamar kamar yashi abin shekewa kamar ƙura abin shekewa وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب أيام كنا مال duwatsu za ka sun zama suna tafiya a sama yadda ka san hadari a sama haka duwatsu za Allah zai sheke su gaba daya to Allah ta'ala sai ce wa kuntum azwajan salata kun kasance fa kudin nan classes guda uku ne fa ashabul maimana ma ashabul maimana akwai yan dama sai ma abota dama me ya baka labari game da ma'abota dama wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama sai kuma yan hagu me ya sanar sheka yan hagu sai Allah ce to kaga an samu mutane an samu fatis nawa biyu to su waɗannan azwajan salata da aka faɗa to Allah ta'ala sai fara rabewa me Allah ya fara cewa wasabiquna sabiquna akwai masu tsere wanda sun tsere wa mutane sun yi mutane nisa da fintin kau wajen aikin alkhairi kamar ka tambaya su waye su Allah ce ulaikal muqarrabuna waɗannan su ne makusanta Allah Allah ka samu na cikin su ula'ikal muqarrabun waɗannan su ne waɗanda suke ainihin wato makusanta to wannan kenan idan ka ce as-sabiqun as-sabiqun su ne mutanen da suke rige-rige wajen alkhairi jama'a mun gane wannan ko to a wannan ma din da ta zo a wannan aya wata irin ma ce a kaunan imma ma ma ma a ƙur'ani da yawa ma musula ce to bari ba ka sa ta amsa akwai ma shartiyya mun ji nawa bari ka zai lissafin wasu akwai ma istifhamiyya ta tambaya kamar ce maka mal farqu baina haza wa za menene bambanci kaga mace ta me tambaya akwai ma masdariya wata ke yin bayanin yadda abu yake ko akwai kuma ma annafiya mace mai korewa an gani akwai kuma ma ta'ajjubiyya ma da ke nuna mamakin abu na fata an gane da aka ce maka menene alhaqa sai ce mene malhaqa sai ce wa ma adraka malhaqa to wannan duka akwai kuma mausuliya mai ma'anan Allah ne an gane to wannan wace irin ma ce التي فأصحاب الميمنة ما أصحاب ما أصحاب الميمنة وإنما تعجبية جد ذاك فسر فأصحاب الميمنة أقي ما أبو تاداما ما أصحاب الميمنة كاي كي ما ماكي إرن درجة da mutanen ma'abuta da muske shi. Fasari ya fito? Wa ashabul mash'ama da kuma ‘yan hagu ma ashabul mash'ama yi mamaki yi mamaki irin wulaƙantar ma'abuta hagu da tozartunsa a gaban Allah ko suna da daraja ba su da ita to sai Allah ce wasabiquna sabiqun da kuma sirgirge zuwa ga alheri wanda sun yi sun tsere mutane fintin kau sai wani Allah ya ce ula'ikal muqarrabu waɗannan su ne makusantan Allah makusanta fi jannatin na'im suna cikin aljannatai da ni'ima kaga idan ka kalli waɗannan ayoyin Allah ta'ala ya rabi tsakanin mutane gida nawa a'a wa kuntum azwajan fa ashabul maimanati ma wa ashabul mash'ama yawwa kaga yanzu an gama ga maimana ga mash'ama ga as-sabiquna as-sabiqun Allah ta ulaika al-muqarrabun an gane wannan ko na'am to su dai as-sabiquna ana ta labarin su Allah ta'ala ke cewa sullatun min al-awwali su jama'a ne masu yawa daga al'umman farko wa qalilun min al-akhirin da kuma wasu ƴan kaɗan daga waɗanda suka zo a al'umman ƙarshe ala sururin mawduna kuma suna kan gadaje masu adon zinare kun ga wannan ana fara labarin menene labarin ni'imomi na suwa as-sabiqun as-sabiqun sai an kuma ta ce wa ashabul maimanati ma ashabul maimana to sai kuma yan yan gefen dama kai kai mamakin yan daman nan kai mamakin darajarsa a wurin Allah in baka gane ba Allah zai baka labari sai Allah ya ce fi sidirin maqbud suna cikin ƴaƴan itacen magarya marasa ƙaya eh wa qalhin mambud kuma suna da ayaba mai ƴaƴa daba daba wa qalhin mambud wa dhillin mamdud da wata irin inuwa wacce take shimfiɗaɗɗiya ga ta nan mai tsawon gaske wanda manzon Allah ya ce mahayin doki sai ya yi tafiyar shekara ɗari bakwai kafin ya iya ya iya kai ƙarshen wannan inuwar ka taɓa ganin wannan bishiya a duniya ai ba ta ko to kaji Allah ya dinga ba da labarin irin nimomi da Allah ta'ala zai musu bayan an gama da su kuma sai Allah ya ce wa ashabu shimali to ma abota hannun hagu kuma ma ashabu shimal yi mamakin kaskancin ma abota hagu Allah ya ce fi samumin wa hamim suna cikin iska mai tsananin zafi da kuma tafarshen ruwa Allah ka kare Allahu akbar وظل من يحموم suna cikin wata inuwa mai turnukun hayaki kaga saɓanin waɗancan ko masu mene zillin mamdud wannan kuma kacin su zillin ne min yahmum la baridin wala karim ba mai sanyayawa ba ce kuma ba mai daraja ba إنهم كانوا قبل ذلك مترفين أي سنكسن شيء ما سهولي واني الدنيا كافو من اللوكش كذا أنك لما تيجي هولي واني shekaru sun jana cewa yana yin ƙara'i to ƙila rabin wuta ne wala ma na ƙila shi rabin wuta ne haka Allah ya kaddara aka rubuta mishi Allah ka tsare mu Allah ka gyara mana halayen mu to nan mun ji kashi nawa Na'am? Mun ji kashi na biyu. Kashin farko da makaranta ayoyin da makaranta gaba ɗayansu sun nuna kawai ɓangarori guda biyu ne. Masu imani ‘yan aljanna, kafirai ‘yan mai ‘yan wuta. To yanzu sai aka zo aka ce, a ai a cikinsu kuma akwai suwa. Akwai asabiku da sabi'una. Akwai kuma ashabul yamini. Mun sami nawa. biyu kaji har an faɗi ma irin nemomin da za a yi musu har ila yau Allah ta'ala sai ya ƙara kasa su masu imanin zuwa gida uku gida nawa ma'ana dai duk yadda za a yi in dai ka samu ka mutu da imani da tauhidi ana sa rai lallai ilalla ko ba daɗe ko ba jima za ka wata rana za ka shiga aljanna ko da ka je wuta kayan zaban kaso na wani lokaci imaninka da tsarkakakkiyar kalmar ka ta la ilaha illallah za ta yi maka aiki kun gane wannan na faɗi la ilaha illallah ne kawai saboda duk annabawa da manzanni abin da ka kira a kai kenan amma muhammadu rasulullah ana maganar wani al'umma ce kaɗai ko kirista ba sai ya ce muhammadu rasulullah ba wanda ya riga ya mutu a zamanin annabi bisa muke magana ba Yahudi wanda ya rayu a zamanin annabi Musa, Musa Rasulullahi ne ko? Ko kuwa? Wanda ya rayu zamanin Adawa, Hudun Rasulullah. Ko wanda ya zamanin zamanin Samudawa, Salihun Rasulullah. Mun gane karatun? Shi yasa sai a ce wanda ya je da kalmar la ilaha illallah khalisan min qalbi tana a tsarkake a cikin zuciyarsa. ko da ya taɓa zina ko da ya taɓa sata zai shiga aljanna amma dai bayan an riga an kai shi zaman kaso zaman kasan nan ba ƙaramin musiba ba ne ba ƙaramin bala'i ba ne wallahi mala kwana ɗaya a wutar jahannama shekara nawa ne shekara dubu ne a lissafin duniya kwana ɗaya kawai a wutar jahannama shekara dubu mutum zai ɗauka cikin wutar jahannama na kwana ɗaya domin ƙa'idan yini a wurin ubangiji ka alfa sanati min ma ta'uddu yanzu tun daga aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau ba a yi kwana ɗaya da rabi ba a wurin Allah ya kwana ɗaya ne da wasu ƴan awoyi har yanzu a ce ba a ji kwana biyu ba tun daga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yau ka ku ga ai shi yasa Allah ya gaskiya yace kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta dandana mutuwa sai Allah ya ce wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah shi kadai ana cikan ya muku sakamakon ladaddakin ayyukan ku ne a ranar alkiyama faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljanna duk wanda aka tseratar da shi gabarin shiga wuta aka shigar da shi aljanna faqad faza haƙiƙa wannan ya raba wuta kenan wanda ya shiga wuta fa ban ji ba yayi ne ya taɓe yayi ne ya wulaƙanta yayi ne ya tozarta haka Allah ya faɗa ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته يا أبجدم duk wanda ka shigar da shi wuta yi ga Allah ka tozarta shi wannan ka wulakanta shi ya Allah wannan ya kunyata Allah kuma yace wa ma lil zalimin min ansar azzalimai ba su da wani mataimaki a lahira Allah ka tsare mu wannan kenan jama'a tayyib to mu tafi baya ga wannan sai me na'am na ce an ƙara raba kuma 'yan aljanna zuwa gida nawa gida uku Allah yana ba da labari game da masu karanta alƙur'ani da girma ina mai neman lada wanda baya yankewa babu shi anan in akwai su daga hannu wa yake sai kasuwancin da baya yankewa eh kowa to bari ku ji su ne ne Allah ya ce innal ladhina yatluna kitaballahi lalle waɗannan da ke karanta littafin Allah kan ya farko kana cikin su kuwa wa aqamus sala kuma suka tsayar da sallah akan lokacinta da wajibanta da mustahabbanta suka yi sallah yadda manzon Allah ya ce ai wa an faƙo min mara zaƙanahun suka ciyar daga abin da muka azurta su da shi sirran wa alaniyatan a fai da ɓoye ma'ana a fili da ɓoye Allah ce ya rujuna tijaratan lan tamur waɗannan suna fatan samun wani kasuwanci ne wanda baya yankewa liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli don haka domin Allah subhanahu wata'ala ya cikin ya musu sakamakon ayyukansu ya kuma yi mai ya ƙara musu daga falalarsa innahu ghafurun shakur lalle Allah mai gafara ne ko mai godiya ne ga bayi akan abin da suka aikata na alkhairi gare su da kawunansu sai Allah ya ce wallazi auhayna ilayka min alkitabi wannan da muka yi maka wahayin sa na alqur'ani huwa alhaq to fa shine gaskiya shine me gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi musaddiqan lima bayna yadayhi kuma yana mai gaskata abin da ke mai da ya gabace shi da littafai inna allaha bi ibadihi la khabirun basir Allah masani ne mai gani ne game da bayinsa dangane da abin da suke aikatawa da kuma ba da labari sai Allah ta'ala ya ce thumma awrasna alkitaba alladhi istafaina min ibadina sannan sai muka gadar da littafin mu ga waɗanda muka zaɓa cikin bayin mu min ibadina Allah ya ce ka kusan Allah bai jingina kafiri tare da shi sai wa sai mai imani domin akwai bayan Allah mai rahama wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna taji min ibadina Allah ya ce sai Allah ya kasa sai ce fa minhum zalimun li nafsihi cikin mutane akwai mai zalunta kansa wa minhum muqtasid cikin su akwai tsakatsaki wajen aikata aikin alheri ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله cikin su akwai wanda ya tsere yayi wa mutane rata da ayyuka na alkhairi sai Allah ce zalika huwa al-fadlu al-kabir wannan ita ce farala mai girma to abin tambaya wane ne zalimun li nafsihi sai malamin tafsiri suka ce zalimun li nafsihi shine wa na'am shi ne mutumin da yana da ayyuka na alkhairi amma kuma sharrinsa zunubin sa ya yi don haka wannan idan ya je ranar alkiyama ba shi da tabbacin Allah zai sa shi aljanna a karan fari ta yiwu a kai shi wuta ya je wasu 'yan kwanaki da wasu 'yan shekaru bayan dai an gama wata wata rana za a fitar da shi shiga ina aljanna Allah ka kyashe mu insha Allah dukkan mu nan first class za mu shiga insha Allah abu gufari nan ka je za a ce ma to udkhulul jannata la khawfun alaykum wa la antum tahzanun Allah ka sa muna ciki to Allah ta'ala ya ce akwai wannan don haka a matsayinka na bawa ka dinga dubawa ka gani tsakaninka da Allah yau da za a bakka a baka littafin ka na ranar alkiyama tsakaninka da Allah kana ganin zaka samu rahama Allah da kai nake yi mai sauraro na tsakaninka da Allah kai yanzu a baka littafin ka cewa ne eh yi maka ka hisabi daga ran da ka balaga zuwa yau ayyukan alherinka sun rinjaye na sharrinka ta yadda kana sa ran Allah zai maka rahama idan aka duba yawan ayyukanka sannan aka dubi yawan abin da ka aikata na barna aka kuma gwama abin da Allah ya maka ni'imomi eh ya baka ci ya baka sha ya baka ji ya baka gani ya baka gidan kwana ya baka ƴaƴa ya baka mata ya baka aikin yi ya baka sana'a ya kula da kai ya baka lafiya ya yi maka duk waɗannan abubuwan yanzu tsakanin aikin da kawa Allah ake sa ran yi maka rahama idan aka duba ni'imar da Allah ya baka na gani kadai aka gwada da ayyukan kana ganin zaka sha waye zai sha nan bai zo ba na ai lallai bai zo ba mun gano nan jama'a to haka al'amari yake na Allah to shi zalimul nafsihi miyagun laifukansa duk kun san za a yawo a ranar kiyama ko me Allah ya ce wal waznu yawma idhil haqq aw a wannan ranar ta alkiyama gaskiya ce فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وإنما أو ننسو سكنو ييا وإن ننسوني من سمى برب wa man khaffat mawazinuhu amma wanda ma'auransu suka yi fake-fake kai kaji fa fake-fake fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun wadannan su ne suka yi hasarar rayukansu kuma za su dawwama a cikin wutar jahannama Allah ka tsare mana imani wajen bi ma kanu bi ayatina yuzlimun tayyib to sai anan Allah ya ce akwai zalimul nafsihi shi zalimul nafsi ne muka ce a kansa na'am yawwa wanda ya aikata ayyuka amma me na'am yawwa zirbar su yi mene sun fi yawa an gane to wa minhum muqtasid akwai kuma wanda ke tsaka-tsaki shi yana aikata wajibai yana barin abubuwan da Allah ya haramta amma kuma ayyukansa gaba ɗayansu daidai da waje da suke ma'ana alherin sa bai rinjaye mai ba sharrinsa ba ko kuma rinjayen ɗan ƙanƙan ya ka samu to wa minhu sabiqun bil khairati bi idnillah cikin su kuma akwai wanda ya tsere mai ƙoƙari ne wajen ayyuka na alkhairi ya yi farilla ya yi nafila ya ba da kyauta ya ba da wannan ya karanta littafin Allah duk wani aiki alkhairi a same shi a ciki kaga wannan ya riga ya yi zarra to duk waɗannan dangogin guda uku sai Allah ya ce zalika huwa al-fadlul kabir wannan ita ce farala mai girma kamar wani ya yi tambaya wata farala ce mai girma ya Allah تلت جنات عدن يدخلونها الله أكبر الجنة تزما وتذا سيتا أو تقرار يدخلونها قراءة أبو عمرو البصري كو رواية جميلة قالون هذا هذا من السوسي سنكرت جنات عدن يدخلونها الجنة تزما وتذا الشجر دسوئتا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا هو لؤلؤ زائي مسكوى دمن داي نذيناري دلؤلؤ ولباسهم فيها حرير تفاف سورك يتكي الجنة شتاف الحرير الله أكبر بذي فارو نسكي شوى فقال الحمد لله نسكي يبو يتبتك الله alladhi azhaba 'anna al-hazan wanda ya tafiyar da bakin ciki gabarin mu inna rabbana laghafurun shakur Allah ubangiji ne me yawan gafara ne kuma me abun godiya ne dangane da ni'imomin da ya mana alladhi ahallana daral muqamati min fadlihi shine wanda ya saukar da mu gidajen zama na dindindin babu ranar fita babu ranar karewa la ya masuna fiha nasab babu wata wahala da ke shafar mu wa la ya masuna fiha lughub babu wata gajiya ka ce wai aljanna wai ka gaji wajen kayi tsami kana ta wani miƙa kai aka ce wallahi je mun je sabshi muka je muka yi a gona je din na gaji ko kuma ni kafin sai na ya kwankwashe kwankwashe ko mai aikin bulo ne ko ba wannan aljanna babu ranan da zaka ce wai ka gaji shi yasa Allah yake cewa innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha sai ce la yabghuna anha hiwala ba ta taba neman canje aljanna kace gaskiya ni gidan ya ya ishe ni haka a can zamu wani gida babu duk ran da ka tafi kasuwa kuma akwai kasuwa da ake cin ran juma'a a aljanna za ka je cin kasuwa bayan kana buƙatar sayo wani abu ba za a je a haɗe da ƴan uwa wanda ka saba haɗuwa a duniya a zauna a gaisa da juna a tattauna matan ku suna gida malam kafin ku dawo cin kasuwar Allah sai ya ƙara maka wani bala'in kyau da sheki su ma matan da ke gidan kan ka koma gidan sai Allah ya ƙara musu wani irin kyau gidan ma ya canza launi da wani kayan alatu da kyau kana koma gida matan sai su ce wallahi ai bayan tafiyarka da ka dawo nan ka ƙara mana kyau sai wani ya ƙara cewa tabbas wallahi sai dan aljanna ya ce wallahi kuma a bayan a bayan mun baku a gidan muka dawo mun ga kun ƙara kyau kai aljanna ko shagali ba da ai tunda kaji Allah yake fi shughulin kai inna ashabal jannati al-yawma ce yan aljanna fa a wannan ranar fi shughulin suna cikin shagulgula malam fantama fakihuna suna cike da farin ciki da jin daɗi da annashuwa kun wa azwajuhu su da matayensu fi zilalin a wata kira'ar fi zulalin adal ara'iki muttaki'un ana kwance ana kishin gide akan karagan mulki mala tace lahum fiha fakihatu suna da 'ya'yan itatuwa duk wanda suka bukata walahum ma yad'un duk abin da suka nema suna samun shi garanti ba matsala salamun qawlan min rabbir rahim Allahu akbar Allah ka ba mu aljanna to kun ji wadannan sune yan ina yan aljanna wanda ya zo da mu gidan dindindin babu wata wahala da ke shafan mu sannan babu wata gajiya da muke samu an gama da suwa ne yan aljanna sai kashi na biyu والذين كفروا هذه لهم نار جهنم لهم نار جهنم جهنم إن سكي كافر سكي شركة لله سكي بجري سكي كجر الناكي سكي وأدين الله أياغا سكي بنتما الدنيا suna ganin ba za a tashi ba Allah ce lahum naru jahannam suna da wutar jahannama wutar jahannama la yuqda alaihim fayamutu ba za a yi musu wani hukunci ba ballantana su mutu ce wana dau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk ya kai maliku mai tsaron wuta ka kira ubangijin ka mana a yi mana hukunci mana kawai a mana bugu idin mu mutu mu huta qala innakum makithun yace ina ai zama daram لقد جئناكم بالحق حقيقة من ظنكم لقسكيا ولكن أكثركم للحق كارهون سيدي وفي يومكم ما فيك أمر قسكياني الله كثيري تقول الله سبحانه وتعالى يتاشي تهيش وأن سودي سيدي وتجهنم بذائي مسه كنشي ببل التناس متو sannan ba za a taɓa sausauta musu wannan azabar ba wala yukhaffafu anhum min azabiha التي كذلك نجزي كل كفور كذلك نجزي كل كفور كما هكا ne muke yin sakamako ga dukkanin mai yawan kafirci a wata ƙira'ar kazalika yujza kullu kafur kamar haka ne ake yin sakamako ake sakankawa duk mai yawan kafirci wa hum yastarihuna fiha suna ihu suna hauragiya a wata jahannama suna ɗaga murya me suke cewa rabbana ya ubangijinmu akhrijna ka fitar da mu na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal za mu aikata aiki na ƙwarai banda wanda muka dinga aikatawa a baya sai da ce su a awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara ashe ba murayar da ku ba gwargwadon yadda mai tunani mai wa'azantuwa zai wa'azantu zai faɗa ku wa ja'akumun nadhir kuma mai gargaɗi ya zo muku kin imani sai ce fa zuku ku ɗanɗani masifar bala'in azabar wuta فما للظالمين من نصير الظالمين ba su da mataimaki a gidan lahira kuma ai haƙuri kamar da na faɗa karatun namu hatsin bara a haɗo nan ne a haɗo can na san dai da wuya a ce kun gane wani abu amma dai muna fata Allah ta'ala ya sa albarka abin da muka faɗa abin da na faɗi ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya a cikin lada wanda ne kuskure Allah ta'ala ya gafarta min ni da ku baki daya bukatun alkhairi Allah ta'ala ka biya mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسأل خير ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وما قضيت لنا من قضاء فاجعل آخره لنا رشدا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا غير مفتونين اللهم يا ربنا يا من خلقتنا ورزقتنا وأحسنت إلينا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم أنت أمان الخائفين وأنت رب العالمين أمتنا على الإيمان وعلى سنة سيد المرسلين غير حانفين ولا مبدلين متبعين غير مبتدعين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر أهل غزة على القوم الظالمين اللهم عليك بمن جوعهم فهو جوعي يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا في اليهود وأعوانهم عجائب قدرتك اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم إنك أدخلت النار امرأة في قطة اللهم هؤلاء يجوعون إخواننا ويقتلونهم ويسرقون دماءهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أهلكهم اللهم دمرهم اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم يا عزيز يا جبار يا عزيز يا جبار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته